رواية أبي هريرة فأكون أولا من يجيز
ya zo a cikin ruwayar abi huraira allah ta yarda a gare shi annabi alaihi salatu wassalam ya ce fa akuna awwala man yujizu zan zama ni ne farkon wanda zai tsallake sirabi al'ummar sa kuma alaihi salamu ita ce farkon al'umma da za ta tsallake sirabi saboda haka hazar asabar sabi idan an kafa sanda a wajen cikowa wanda ya nake shi ke cire ta to annabi alaihi salamu shi ne da abinta abin da Allah ya halitta al'ummar sa kawai da su ta daya sai dai karin bayani a jiya na wuce inda jabiru dan abdullahi ya ce da yazidu da fakir shin kaji ta taɓa jin mukamin muhammadin sallallahu to abin da kawai za mu fara wannan kalmar alfagir din ba talaka ta ke ba mai ciwon baya daga al'amudin fikari yana fama da wato matsala ta al'amudin fikari wato ƙashin bayan sa ne ke da larura wannan kwajiyar kan ba na ba na talaka ba ne sai kuma wani da daga ita sai wannan shi ne da aka ce a gaba alaihi salam ya yi tambaci karshen wanda zai tsallake sarari ya faɗi sunan sa gunarin da shi shi ne ya karfa wani da tsare da tsare da aka ce a juhai na cin kuma shi ne karshen wanda zai fita daga wuta ya shiga aljanna shi za ka ji a cikin da juhai da tsare kabar da yake wanda ya shiga wuta daga baya ya fito shi ne na ƙarfi shiga aljanna ana neman labari da gangaci a wurin da za a samu shi ne juhai na cin inda juhai na tsare kabar da yake ne karshen wanda zai fita daga wutar shi a jama'a wani yake cewa malamin sake ala ya sami na wani ne zo a isa ya domin tun da aka faɗa haka amma da tabbas zai mutu da imani shi ne buri amma da tabbas zai mutu da imani tun da zai shiga sannan kuma wani shi ne ni'imar Allah za ta kamala domin aljanna sai ya gama shiga sannan za a yi komai da ƙarshe kuma wannan yadda Allah ta sauka Allah ya yi da dafa zama gaba da
وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم يولد للأنبياء منابر يسجون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه قائم بين يدي ربي منتسبا فيقول الله تبارك وتعالى ما تريد أن أصنع بأمتك فأقول يا رب أجل أجل حسابهم فيدعابهم ويجاء سبونا ومنهم من يدخل الجنة برحمته ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي ولا أزال أشفع حتى أتحاكم برجال قد أمر بهم إلى النار حتى إن إن خازن النار يقول يا محمد ما تركت قلبك بك في أمتك من نعمتك.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن تربط حديث الله كان عباس الله قال إذا أجريش عند معيزا أنه صلى الله عليه وسلم ما تقول عن عليه الصلاة والسلام وأن مدينة بكتش يودع للأنبياء مناجو على أن القيامة لا أساوى النبوة عليه الصلاة والسلام من بري يجلسون عليها لا سزون على خير نال مرمان wadda baka mimbari la a jirisu alaihi ni ko mimbari na zai kasance ba na ba zan zauna a kansa ba zai kasance ƙa'imin bai ne zai yi rafi mutashi ba a ƙi gaban ubangiji da sa a wata ala haka zai zauna shi ba kowa saboda shi aiki ne shi ne ke da damar da zai shiga da kuɗa ba ido zai sa don haka ba zai zauna da shi sai ya shiga ya fita ko ya kuma lafi tabaraka wa ta'ala sai ubangiji albarkarsa ta yawaita wa ta'ala kuma ya ɗaukaka ya ce ma turi da an asina ka bi ummatin ka me kuke so ne da al'umma fa aqulu sai na ce ya rabbi ajil hisabu Allah ka gaggauta mishi hisabi saboda kaulin hauki filin alkiyama tsayuwa akwai tsoro an ce tsoro ne ya kai dubu kisa ba a ce da kisa tsoro wa tsamakatai ake cewa tsamakatai saboda tsoro ne in wannan gizo na biyun su sai ya haɗe shi ina ga ba wani tsoro ba ne in wannan gizo na biyun sai ya haɗe na uku sai ya haɗe don an samu kai a wannan da zafira na ga ba kaɗa to hankali zai tashi ko kuma an yi buris ba bai san me yake cikin cewa ba kuma zai iya zuwa ya tambayi dan wasu sai ya haɗe shi in an samu wannan to shi ne annabi alaihi salam ubangiji ya tambaye shi sai ce abin da nake so a bai kawai sai wasu misali wannan misali ba a kan al'umma su ne ɗaya ba an taɓa dukkanin halittar da take gidan a kiyawa an wata a shafa'atun kowa kai da abihu sai a kira su kai masa runa to sai a masa misali ومن من يدخل الجنة بلا رحمته a cikin akwai zai shiga aljanna da rahama Allah ba tare da an cece shi ba wanda kuma zai fita da bazari ya mamaye kyau yana addu'a Allah ya sa mu cikin ceton annabi Allah ya sa mu shi ai ba sai kai ba wannan ba shi ya kone ba ba sai da wannan shi zai ba Allah da gantaka da Allah kai tsaye ba sai ya masa komai ba ya ce da rahama amin mu wani da kullu jannatu bi shafa'ati akwai wanda zai shiga aljanna da shi ko shi ma zai rahama shi to ubangiji amma Allah sa ta ya san abin annan annabi alaihi salatu wassalam yace wala azala ashkur ba zan bushe ba ina kishi to ba kawo na kakan har sai an bani suk suk shine wani ya zarke cewa da barkuna a fara rubuta su a kan titina za a gyara titina ta sallah ana sai da sukuk shine wannan amma kalmar mu'arraba shi asalin ta jik بالجيم جيم العرب تستيق عليه وتستوعيه كذا السين في كذا السك السك شنو تعليمي إن دا ما هو في كرمونيون دا ولا رسل تقوى ما رسنسي يونانانسي دا مقام تنسي العرب سكا سكا أروس تقوى تون فساسو سكا فساسي زيبي na larabci wani ya karbi ma'auni na larabci ka gani kamar dinar kamar diwa wannan duk ba larabci ba ne ko da ka ya karɓo yayin dimas amma kamar ibrahim wannan ba shi da wanda kamar ishmael ifa'a'i babu shi ko da ka sun shigar da su sun wannan tarihi suka canza suka yi suke na su su shigar da shi cikin ma'auni kamar mala'ika ba ga malarabci ba ne kuma jihar ma'auni malarabci ne duk ta alibi su ake suka kuma shiga suka karba da su sulbus to sai a bani suka wato kamar ka'ima littafi ne da rubutu a jiki kamar kwan an rubuta sunayen abubuwan masu amfani amma kwan inda za a bayar abin da yake rubuce shi ne rijalin karfi mura bihin ilan ɗari wannan sunayen na mutane wanda aka umarci a kai su wuce to shi ne sai ya kai sai ya canja ko su suke na kawai su tafi a nisan na ta ce hata inda kazinan nari haka al'amarin ya kai mai wato yaron wuta shi ne malu da sauran zabaniyawa sai ya ce ya muhammadu ما تركت لجدل ربك في أمتك من كبش وكبروا فشن وجد كأكن الأمة كديدي عذاب وقايا أرزني فكبروا على يوسف عليه الصلاة والسلام أسأل قلوبنا لا تلعب عسى رسول الله تعالى وفينا من يعزر ويسر رحمة العالمين وبعد ذلك هو شهودة الأسود تكون الأقوى سقوط الأسد سنة بلاد شداد لما يجب أن يكون سقوط النبي فأن amma wanda Allah ya aiko da rahama da ya da zo da ta fitarwa ta fitarwa da sai an kai ga jana na waje kuma kira ta wannan bisa da ne ka kaba da ban ban ban ba kowa kowa abin da ya faɗa maka a yasa sai abu zama da matsa yake tambaya shi a rasulullahi ko da sun yi da na sun saka yake masa iko sai a na uku ya ce in kana alaƙa gani an ji abu ya ko a kusa da baya shi haka za a ma wannan hikima ce abu zane ne ya tambaya shi akwai kira a musulunci da suka fito daga baya suka ce ba mai fita daga wuta a cikin san aka yi dinga masa tambayar a kasance sai in kana alaƙa gani an ji abu ya haka za a yi sai ka gwada zai a baya ce ba za a yi ba ya yi shiri
ومن طريق زياد بن نميري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تملك الأرض عن جمجمته ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر ومعي لواء الحمد يوم القيامة وأنا أول من تفتح له الجنة ولا فهر
cikin ɗariƙin farkin ziyarar namiri an anasin radiyallahu anhu daga daga anas Allah ya kare shi a gare shi an da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yana mai gida da amshin Allah ya ce ana awwalu man tamfari fil ardi an junjumati ni ne farkon wanda kasa za ta tsage daga junjuma junjuma shi ne ƙashin keya junjuma shi ne aka ce kuku yan ƙarshe wannan masu ilimin tashiri a na tami ko kuma ta su fita da shi kuma junjuma shi ne ƙashin nasu shi ne zai fara fitowa daga jikin annabawa da sun fi za a tashi a gida sai ce wala fahar bawa alfahari na kewa ba ina nuna mutane na ya sa ina yi ne ta hakusan bi ne gabacin lai ko kuma ina yi ne domin isar da sabon Allah gaya musu ga irin abin da Allah yi sai na sara wa ana sayyidun nasu yawan kiyama wala faha ni ne shugaban mutane ranar kiyama ba alfahari samu abin da ya sa ya faɗi kiyama alaihi salam saboda nan duniya akwai da suke da musu amma a duniya da lahira shi ne sai da nasu amma a can to ba wanda zai sha domin kadar ta fito ba wanda ya sai sai ba haka bane ga kuma kamar da ubangiji ya kauta shi in kiyama ta tashi kunnan jagorancin ba mai sha sai wala fara babu alfahari a ciki kuma ili wa kulhamdi yau mai kiyama sannan da wa kulhamdi tana tare da ni ranar kiyama idan suna ran suna fassara ta da tuta saboda ya kasu ba suna cewa ba tuta ba ce yawa daga iltawaye ne kamar maciji iltawaye ya tawi wato wata irin alfarma ce take tallan da kuwa take tallan da kuwa take ta duniya ba take ta damuwa take ta wato karfaro ba ta da iyaka ita kuma abin alheri ne a cikinta kowanne wato karfaro guda ɗaya Allah ne ya san iya alherin da yake cikin da za a goge ya ce to shi ne ruwa ba ya ce ana wani mantu ta hulun jannatu ni ne farkon da za a fara gogewa aljanna wala fakara ba alfahari
فآتي معقول فرقة بفرقة الجنة فيقال من هذا فأقول محمد فيفتح لي فيستخلفني جبار تعالى وآتوا ساجدا
kace fa'atin sai na zo ba a kullu bi halakatil jannati sai na riko da wato munduwar aljanna sun kaure irin munduwa da ake samu ce koyayya abu da ake yi rikewa za a da sai in sai mai rike kai kalu man haza daga cikin aljanna sai a dinga da sai a ce waye wannan fa aqulu muhammad yace muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kai ta hudi sai a buɗe mu ko ya suka kabi da ne shi alƙur'an sai an buɗe ba zai tare shi ce Allah shi ne fa yasta ayu ne ya ba biski ke ba wani yana rufewa wani zai zai karfe shi ya ce fa'afin rusari sai an fara musu zai da ta bangewa
وذكر نحو نحو ما تقدم ya mutu kwatankwacin abin da ya gabata ya lissafa abubuwa
ومن رواية أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأستقن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر
kuma bayar da kunai sun shi ne tasgira ta asko Allah ya yi lafa an sami da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu na ji manzo Allah mai sira da masha Allah ya ce la ashfa anna yawma qiyama lalla tasar kiyama zai yi shi to zai aksar mamanki da arzi wato na mafi yawan halittar suke horar kasa a wani mutane ne zan musu ceto sama da ajalin wa shajarin sama da duwatsun da suke doron ƙasa da itatuwan da suke doron ƙasa wata tsarin suka ce abin da ake nufi kenan ceton da zai wa mutane yawan su ya wani duwatsu da itatuwa wata fatar kuma aka ce yana nufin zai yi ceto abin da yake doron ƙasa min hajarin wa shajarin zai cece su a cikin alƙiyama duwatsu za su nemi taimakon su ta cece mu saboda ɗiban su da za a dinga zuba su a jihar nawa ba sa su domin shekara shi ke da za su shiga ba a zuba su a cikin wata da
وكثير السماء من من اختلاف الألفاظ هذه الآثار أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود من أول من أول الشفاعة إلى آخرها من حين يستمع الناس للحسد وتبيق بهم الحناجر ويبلغ منهم الأرحام والشمس والوقوف مغلبه وذلك قبل الشهاد الإنسان وكيف توجيه إذن لإراحة الناس من موقف ثم يبدأ الصراط يغصاب الناس كما جاء في الحديث
فقد استوى من اختلاف الألفاظ هذه الآثار wato saɓanin lafazan da suke cikin wannan hadisai sun haɗu in ka kuma duk tattara su gaba ɗaya sun haɗu kan annan shafa'atu sallallahu alaihi wa sallam cewa ceton manzon Allah mai tsira da mulkin Allah ko muqamul mahmuda da matsayinsa abin yabo domin awwalin shafa'atu ila akhirah daga farkon ceton da za a yi hawa hawa zuwa na ƙarshe min hina yasmi nasu lil hashr tun daga lokacin da mutane za su haɗu domin kattaruwa wato an tashi mutane a kyamar su kuma haɗa su biyu da wata biyu ke mutum da ana jiwu sannan makogwaro mun shi ne hanjara wato abu zai zai abu zai zo wato bakin ciki zai zo ya tsaya mutane ya tsaya wanda ga cikin kulubar hanajira a laifin cikin da gudanar da bakin ciki da tsoro waya balu waya balu min hawa da araku sai sai ara gumi wa shamsu da zafin rana wani hukuku da tsananin tsayuwa zai sannan rakumi arba'in ba zai iya shanye na mutum da ya dan nan kaya mutum zai dinga yi amma wanda ya ba Allah kamar zufa za ga ɗan gumi ya tsatsa wasu iyawar nan zai wani kuma zai zama su iya ma'alwarta wani iya gwiwa wani zuwa kogo haka wani kuma zai cin shi duk inda mutum ya gumi a kan san zuciya zai zama masa gumi a fida alkiyama amma duk inda ka dage kai gumi a wajen bin Allah ko wajen neman halal ko wajen ibada shi ne zai maka maganin domin wancan gurin sannan ita kuma rana maganinta shi ne soyayya saboda Allah wanda suka soya saboda Allah suna ƙarƙashin yawa ƙarshe mutumin da yake matashi da mai da hankalinsa wajen bin Allah shi ma zai shiga wanda zuciyarsa tana ce da yin sallah kullum yana masallaci shi ma zai shiga sannan tsayuwar filin sannan kuma sadaka ne ne mutum ya ɗauki riba sadaka ya sa a kansa laima in alƙiyama zai shiga ta ku zille sadakati za ta rufe shi ba zai gama da wannan musulma ba sannan tsayuwar ita ma wanda ya bi Allah bil haƙƙi ya yi wasu shekara dubu hamsin shi amma shi ba ta kaiwa raka a tarfajin ba za ta kai raka a wurin sa wa zalika qawla al-hisabi wannan duka kafin hisabi ta shi ko uhina izin li irahatin nas min al-mawqifi da sai manzo Allah mai kula da gonsa Allah ya ce to a wannan lokaci li irahatin nas min al-mawqifi domin ka hutar da mutane daga tsananin tsayuwar tashin alkiyama da tsoron da yake ciki sun koyo takwas siratu sannan kuma sai a kora sirati daman kiyama ta tashi aka tare a filin haske zai tashi Allah ce wa asharkatul ardu bi nuri rabbiha ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون فما لذلك حسين يتاسو أسد في حسكي وقوم دوه يزيتون kamar hajjiri a cikin ne wannan sai rufe filin kyawa to wanda zai kara ganin tafi sai wanda Allah ya yi wa da duk da haka filin alƙama ba za a rufe ba sai Allah ya ce ku tsaya yau hisabi za a yi daga nan wani tsara an kansa a yi miki ci saboda ba an ce za a yi hisabi sannan mala'iku su sauko a zo da wannan ranar sannan ko sai jiha na wata tawo ko kuma ta zo tana tana tana tana tana gurnani tana gurnani tana tana tana cilla murya tana tajja da ka duk wurin da ake so sai kuma ita faruwa ya ta faruwa to ana haka ita zo da mai ita kamar yadda da su shiga tsakanin mutane da aljanna da aljanna sai ana gani sai ta zo kamar kogi kana tafiya ka lokacin da kogi a gaban ka bayan ka kuma gari ne can gaban ka ba da ma ka shiga sai ka fita to in aka yi wannan ce kan ku ji ne sai a ɗauko sirari a ɗora shi a kan doron jahannawa a ɗora shi kan doron jahannawa za a ƙaddara a ce gini shidu kamar bene hawa biyu ba a tsani ba mata takala a ce haka mutum zai taka da hauta dolansa da tafi tashin hankali balle su kamun da yake kan sarari daga ƙasa abin da zai tafi ai ya fi kawo sassan sannan ba za a ba kowa shawara ko a saurare shi sai ya taka ya ji ba sannan zai wuce kuma ya koro wasu ke rututu ana kora ana tabbar da haka za a dinga hawa wani yana taka za a je karasa ya tafi sannan jihar nan tana karfi tana kuruwa tana gunji haka za a dinga takawa wani tun daga ɗacin kusur ya kira damarsa sannan zaman barzo ya dame shi sannan tsananin filin alƙiyama ya dame shi sannan kuma ya auna wani shi kenan ya fara amma wanda ya samu ya tsira kamar mai azumi ne ana tsanan da zuwa ko rana zan ce magarba ta ya kasa ba ba sai ya kasa sai ya sha wannan ruwa na tafkin annaba sun san zai samu rusuwa wanda ka sa siraji kuma ya hau sabon nasu sai kuma ya mutane hisabi za a yi samun kuma sai an ɗauko mala'ika a can ɗauko annabi adam a rasu a zama da duk wanda za a yi sani a gaban sa za a shirya gaban mutane sannan jibori ne zo shi zai dinga aunawa wanda zai shaida abin da ake shi ne mikari da an yi a ga mutum ya shafa ko ƙarfin ciki sai mikari ya ce ma da raka da dukan kai sai kuma ya ruje ka wanda jin ka duk karamcin sai ya kasa mutum ka a wannan sai ya zaɓa sai da adamu ka gani ba abin da ake masa abin da shi la zulma yau ma la zulma yau kenan ka za a tura mutum amma da kan wa faɗa amma suna nan da imani aka mutu to shi ne zai dinga karɓar abin yana cinyewa وما جاء في حديث لا يجوز أن تكون يوسف وحزيفة رضي الله عنه
وهذا الحديث قد تم ina da su shi ne rufe inganci فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه من أمته من أمته لا إلى الجنة ما تبين من الحديث.
ya ce min awwali shafa'ati ila akhiriha To, wato wannan shafa'ati ce ceto ceto ceto to, to shi ne daga cikin ceton mm, akwai wanda zai yi taron al'ummar kafin alkiyama gaba daya mm, a saurari kowa a saka sirati a kuma kawo a saka sirati sannan a zo a yi misali a sallama kowa wannan a shafa'atul kubra kenan Ah.
ceto ne na da mm, to na yanzu kuwa mm.
يشكر في تعجيل من لا يصاب عليه من امته الى الجنه To, zai zai yi ceto wajen gaggauta wanda ba ni sani a kansa ko ya sami shi a aljanna wanda ba za a masa sani ba yana da kusa a gidan alkiyama sai ce wani ne suna roƙon a wuce da shi gidansa shi ma ceto ne sai a ɗauke shi kawai sai a wuce da shi gidansa a zai a kan mishi kamar ta kuma
ثم يشفع في من وجب عليه العذاب.
saboda سبحان sanar na الله.
wajen da sai kuma ya ce shi mawajar alaihi azabu wanda azaba ta wajaba kansu wanda kana tsara minhu ya kuma shigo ta daga cikin su مم. ودخل النار منهم حسب ما تقتضي الأحاديث الصحيحة مم.
liman kana la ilaha illallah مم. ثم في من قال لا إله إلا الله وليس هذا في سواء في سواء في سواء صلى الله عليه وسلم sai ya ce bayan ya ce ya ce to ga wanda wuta ta wajaba ga- azaba ta wajaba kan suka shiga wuta مم.
shi ce haswa ma ta kasa bihi al'adisu sahiha مم.
mutankwacin ko gwagwadon abin da sai ingantattu suka yi musu مم.
sun wafi man ƙala la ilaha illallah مم.
sannan ceto da wanda ya ce la ilaha illallah مم.
wani shahada ne su wa sallallahu alaihi wasallam wannan ba shi ga wani annabi da shi kadai Allah ya ba wa alƙawari
وفي حديث منتشر صحيح لكل نبي دعوة يدعو بها وأتم- وأتم دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة yace kafin hadisi da muntashir sai lalla shi hadisi wanda iya yakan tsama asali ingantacce annabi alaihi salam ya ce kullu nabiyyin da'awatu kowane annabi yana da addu'a ya rubu biha wanda yake yi da yake addu'a ta yake yin ta kowane annabi da shi annabi alaihi salatu wasallam an ba shi addu'a wacce zai yi ni kuwa sai ce wata ba ta da awaki shafa'ata da ummati yawmal qiyama sai na koyatawa addu'a addu'a ta zama ceto ne ga al'umma ta ranar tashin alkiyama
قال أهل العلم معناه دعوة علم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرجوهم وإلا فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يؤد لكن حالهم عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف وضمنت لهم الإجابة الدعوة فيما شاءوه يدخون بها على يقين من الإجابة ala ahalul ilmi sai alƙali iya ya kawo ƙarin bayani ce ma'abota ilimi sun ce ma'ana ma'anar wannan kalmar cewa wannan annabi yana da addu'a da yi ni kuma na koyata wani sai ta zama ceto ga al'umma ta na tashin alƙiyama ta ce ma'anarsa da awatul mu'ulima ita ce addu'ar da aka sanar annaha tulta jarubar an ba shi tabbas kowane annabi an ba shi addu'a guda ɗaya in dai mun da za a sa ta wani mai rubu ha farko duk burin su zai kai wannan kwaya ɗaya ce kowane annabi alaihi salam an ba shi guda ɗaya alfarma shi in dai ya yi to an gama ce in ba ba haka ba babban da kullum nabiyin yin mumin da wata mustajaba nawa aka samu da kowane annabi da cikin su addu'a da Allah ya karba wani nabi na sallallahu alaihi wasallam in amma la yu'al annabi musa sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'a sa ba za ta yi ruwa wacce yi ta karba lakin halu mu inda du'a bi ha bai da raja'i wa sauri shi da halin su rufe suna da shi a duk wanda suka yi suna tsara ne ko a karɓa ko za a karɓa amma wacce yake ne kawai yake da shi shaga da ya zo badar ɗaya alasin ya kai ya kai an ji nema wa ƙarshe ya kai ya kai an ji nema wa ƙarshe ya dinga ya dinga ya sun jere har sai da mafi shekara suna wakar da lafiya da sai ka fata na shi duka da lafi wannan magi da kuke Allah ta isa sai da Allah ne ya yi hausa sannan ya daga kansa ke sai mu zama jin koyi wa da dawa da irin wannan ce da addu'a da za su yi saboda tsakaninsu da Allah akwai wato akwai dangantaka zai karba amma bai ba su tabbas bai ba su tabbas isa mana bai tafi sun wannan annabi Musa alaihi salamu da aka zo da yan dabo za a yi wannan fito na fito din Allah ya saka rujinsa fi nafsi da yake fata Musa tsoron da izo zuciyarsa ba na yan dabo na Allah ne wata kila zai iya kau da kai bari a kare shi sai da Allah ya ce da shi la tahab innaka antal a'la sannan ka da shi wannan shi annabi alaihi salamu malamai suka ce shi yake ne amma shi ta san wanda duka da tabbas sai ya ajiye ta sai alkiyama da zama ceto ga al'ummarsa tun da an amince za a yi ko a filin alkiyama in ya faɗa yana da tabbas ke an yadda da zai salatu wasallam wajen munallama izalu ta zarafin bi ma sha'u an lamunce masa an wannan addu'a cikin duk abin da suka so ya dubu na jima za su roƙa a layaki ne min da ijawa suna da su tantance a wajen amsawa to suna da wani وقد كان محمد بن زياد وأبو صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وأنا أريد أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وقال محمد بن زياد وأبو صالح محمد بن زياد أبو صالح أن تقول أبو هريرة رضي الله عنه أسلم حديثي النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي كون النبي دعا تؤدي وألومسا فاستجيب له كما أن أمسى مسا وأنا أريد أن أؤخره da'awati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah ina nufin jinkirtar da tawa addu'ar ta zama ceto ga al'umma ta ranar tashin al-qiyamah
وفي رواية أبي صالح لكل نبي دعوة مستجابة وتأجل لكل نبي دعوته
وفي رواية أبي صالح رواية أبي صالح shi kadai shi ne da kullum da biyun da a wata mustajawa wannan nabi na da addu'a a bar amsawa fa'ajjala kullum da biyun da a wata wannan nabi ya gaggauta tasa addu'a ya riga ya yi kana na aida wa zan to wasu وأنا أقول عن أبي هريرة عن أنس مثل رواية ابن زياد عن أبي هريرة فتكون فتكون هذه الدعوة مذكورة مخصوصة بالأمة مضمونة الإجابة وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سأل لأمته أشياء من أمور الدين والدنيا وأعطي بعدها أمورها بعدها وادخر لهم هذه الدعوة ليوم القيامة وخاتمة وعزيز السؤال والبدوة جزاء الله أحسن ما جزى نبي عن أمته وصلى الله عليه وسلم كثيرا
وفي رواية أبي زرعة جاءت في رواية أبي زرعة عن أبي هريرة وعن أنس مثل رواية ابن زياد عن أبي هريرة حديث أبي قتم في رواية أبي زياد عن أبي هريرة فتكون هذه الدعوة المذكورة سوانا الدعاء لك أمتها لا تكسر شيئا مخصوصة بالأمة شيء كم تنساتي الأمة هو أن النبي أن شيء تنسي الدعاء لك كيف تنسى الأمة سيتأتي متى مضمونة الإجابة وتكسر تبقى أمسى amma in ba wannan bai su wa ila an ko ba haka ba ko da akbara sallallahu alaihi wa sallam annahu sa'ala li ummatihi ashiya min umuri dini wa dunya da ya roƙa al'ummarsa al'abubuwa da dama daga cikin al'amuran duniya da na lafiya ko iya ba'ada hawan ne a ba'ada ba'ada an ba shi wani kuma an ba a ba shi wani sawa wanda kan lahun hajji ta awa da wani ya fafaki sai ya ji wani musu tanadin wannan addu'a ne wani ya fafaki saboda ranar talauci ranar bukata ita ce a kiyama wa khatin mutum mai hanyar musifa ta ƙarshe wacce take kiɗa mutum ta raba shi da hankali da nutsuwa to daga ita babu saura ita ce khatin mutum mai hanyar sabilan aljama don saboda ita ya tanadin wannan addu'a ba a zini su kuma tambaya wata take mai girma domin wanda ya isa ya ce da Allah sabilan aljama ga abin da nake so a yi kuma shi ne karshen daraja sannan wanda ga wata da kuma karshen buri da za ku lafa a hasana ma da za na biya Allah ya saka masa rikicin abin da Allah ya saka wa wani annabi an ummati وصلى الله عليه وسلم كثيرا وانا لا فدا ليس سيارة كما سألتها لا فدا cikin akwai wanda ya akwai abanu ma'awai ke yin hali a nan madina shi ne wanda ake kansa mutum da hijama da hansi zai wuce da sabai kawai su sun gashi da gurin alislam sai sallah da ka'a biyu ya fi darsi ya addu'a sai shi na roƙa a rubuta ta abubuwa daya na roƙi Allah kada ya halaka su irin yadda ya halaka sauran al'umma ya kisa isa ya kumfita al'umma gaba ɗaya ya kifar da ita ita ya amsa min wani na roƙe shi kada Allah ya kora wani a kan al'umma na da da shi ma an bani amma sai an yi bayani wancan kaci sai a wani ta ganda an zo an yafi musulmi an karfa su sai kowa wata yake nufi ba in dai hujja ce duniya duk abin da za a yi musulmi suka suka dinga zube na ci abin da zai kwarya ba yin da za ka kare su dole sai sun tausa in ka gana musu sai dai sun gari amma ne hujja ce da dalili za a dinga bayarwa kuma wanda ba dan da wani zai hauka musu sai ce kuma na roƙi Allah kada ya sanya wato rigima a tsakaninsu kowa ya dinga nuna kwakwar kashi da ƙarfinsa a ciki ko dinga dinga jini lalacewar da wannan banda ya amma ba ana shi ake ba ana shi ba abinda ake nufi haɗin kan musulmi ta kalifi ta kalifi bayan sa da ibada bayan sa da addu'a ba wanda zai zo yanzu ya ce gobe ya addu'a ce shi kenan azumi ya yiwu Allah kawai kamun azumi ba shi hari ba wanda zai wa ba wanda zai zo ba yi sallar asuba din nan da wasu ya addu'a in an san kai a salatu zai yi yin sallah ciki ne addu'a sai sallar ce da kanta domin zai ruwa haka ta kai fi haka haɗin kai kila su ne akan musulmi sa a kai kila ne su haƙuri da juna dole ne su haƙuri da bambancin fahimtar su da kalifi ne za ka za a yi addu'a ba shi kenan Allah ya karɓa sai kowanne Allah sai murkushe wannan so ake kowa sai ya amfani da zuciyarsa ya danne ta ya fi ƙarfinta ya kalli manufar umarni aka bashi ya zama karfansa lafiya musulunci ya ci gaba to dan haka ba za a karɓi wannan ba amma an ne ya roƙe ta ne don ya ilmantar da al'ummarsa cewa abin da yake tafiye ba a haɗu a wajen yin sa sai dai ka tashi kai shine dalili ba hana shi karɓi
وصلى الله عليه وسلم كثيرا